وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفتري من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بانوني والله da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gizo wacce addinin musulunci ya shar'anta a tsakanin musulmai muna ƙara gode wa Allah wanda cin yi kwansa da bawarsa da rahamarsa da kaddarawarsa ya kada raɗuwar a wannan birni na ningi kuma a wannan masallaci na juma'a na wannan ƙungiya mai albarka ƙungiyar jama'a ta izalatul bidi'a wai kamata sunna wacce take da tarihin kafawa a shek ismaila idris muna roƙon allah allah ya ji kamala amin malaminsa a sheik abubakar mahamudu gumi allah ya gafarta masa allah ka cikin yayanmu da kakanninmu da surukanmu wayanda suke da rai da mu da su allah ka mana arzikin cikawa da imani jagora wannan alkhairi shugaban majalisar malamai ta ƙasa da ƙasa a sheik muhammadu tsaniya a jingir muna roƙon Allah ya ƙara mar imani da taimako da kariya. Mataimakansa a Sheikh Yusuf Muhammad Sambo, a Sheikh Sa'idu Hassan Jingir, shugaban gudanarwa a Sheikh Abdul Nasir Abdul Muhi, daraktan agaji Alhaji Isa Wazir Muhammad Gombe, muna roƙon Allah ya ƙara masu imani da taimako da kariya. wannan kungiya ta kan gabatar da tafsir kowace rana irin ta alhamis a wannan birni na ninge kuma a wannan masallaci gashi ma yau mun hada cikin wannan rana ta alhamis yau goma sha tara ga watan jimada ula hijiriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda yake yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan goma sha ɗaya miladiya ta annabi isa alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu muna cikin wannan sura mai girman daraja suratun yunusa kuma za mu tashi daidai aya ta talatin da biyu a baya Allah yana tambaya musamman masu inkarin kadaita shi wanda suke bauta wani abu wanda ba Allah ba Allah ya tambaye su ko akwai mai arzuta su ne a cikin sammai ko a cikin ƙasa ko akwai wanda yake mallakar ji ko yake mallakar kallo kana ji ba ka sanya aka yi ba kana kallo ba ka sanya aka yi ba to da sannu iya amsa suka ce allah ne to shi ne allah ke faɗa a wannan aya ba zalikumullahu rabbukum wanda yake wannan aiki shi ne Allah Ubangijin ku alhaq wanda yake gaskiya an tsabi tabbatacce ba ma za ba a da haƙƙi to meye ne a bayan gaskiya illa bala sai bata mutum ya kauce wa Allah ya kama wani abu diya da ya bayi sha'awa ko ya firgita shi ko ya ji tausayinsa to abin da ya kama din sunansa bata abin da ake bi shi ne allah shi ya halarce mu shi sama shi ya ƙasa neman da ke jikinmu musamman ji ko kallo wani irin wata irin baiwa ce allah ya ajiye wato yaje mana kudi ba zai iya saya ba to abin da ya kamata mu bauta masa shi kadai kar mu hada shi da kowa
كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون الله يقول كذلك معناه كما حقت حقت كلمة ربك كلمة أبنجد كتكت متى على الذين فسقوا أكما ينسكي فاسقين سوني كافرين هي كلمة إنهم لا يؤمنون سوء ba sa imani duk abin da ake faɗa alkhairin da yake cikin zuciya mai karban imani babu a zuciyarsu su ji sai zuciyarsu ga abin da ke cikin sharar Allah ya kare gaba sai Allah ya ke cewa قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده نعم قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده fa'anne tufakun wannan ma tambaya ce Allah ce kul ka ce halimin shuraka ikun cikin cikin wayan da ke bautawa a bai ban da kuke hada su da Allah man yadda kun kalka a kowanne ya fada halitta ne ma'ana ya yi halitta kuma ya kai duhu sa'annan kuma ya dawo da halitta din bayan ta mutu waye mai wannan aiki Allah to shi ne ta ɗaya cancanci a bauta masa in ba ka bauta masa ba zai ma kowa in ka bauta masa kuma zai haɗa ka da jin ƙai da rahama Allah ka ji kanmu kule lahu ka ce Allah yabda alƙalƙa shi ne yake faranta duk wata halitta da ka gani Allah shi yake faranta kuma ibu sannan bayan ba ta ta mutu ya dawo da ita fa na tufaqun ku ya ake iya juyar da ku ne da me yake juyar da ku me yake gaya muku har a ɗauki hankalin a raba ku da Allah na قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق نعم قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون الله يقول تتي على من شركائكم شن أتكين أبا بدر كي بوتسا وكي هداوا دا الله من يهدي إلى الحج أقوي بشير وانا زوا بسكيا يقرأت يا نوسر قل الله يهدي للحج وتي الله shi ne yake shiyarwa ma'ana zuwa ga gaskiya azaman ya haɗi ilal haƙi shin wanda yake shiyarwa zuwa ga gaskiya wa huwa allahu alhali shi ne allah a haƙo hannun da ba shi ya fi cancantar abishi a maɗa'a amalla ya haɗi ko kuma wanda ba ya shiryarwa illa an yi guda sai dai an shiryar da shi shi ma makawo ne bai san komai ba sai an gaya masa Allah ya ce ba malakun to kai bai ke gare ku ne kai ba ta hukumu ya kuke irin wannan hukunci mutum a wancan lokacin ya sassaka ya je ya nemi taimako a gurin abin da ya sassaka da hannunsa yanzu kuma za a iya shigar da kai ta ƙungiyar matsafa ka ci naman mutum wai kuma ka ce kana neman wato arziki ko kana neman wani matsayi da sabon allah laifi in kana neman laifi a nan ya tsaya shi ma bai san yadda arzikin yake ba wa yake arzikawa allah kujigila daga arzikin amma ga gani mai sunansa talala akwai abin da ake cewa talala za ka iya roƙonsa kowa da ka gani a duniya yana roƙon allah ne don ya sunansa ya ce allahu samad shi ne ake nufi da bukata dai musulmi ne ba musulmi ba namiji ne mace duk a gurin Allah ake ne ba kuma Allah zai iya biya ma bukata ko ta kafirce ka roƙa don Allah ne yake cewa kul ma ya aba ubikum qul ma ya aba ubikum rabbi laula du'aukum na faqad kadzabtum فسوف يكون لزاما
sadu nan masu roƙon Allah ne amma kafirai tsirara za su fito suna yin dawafi suna kiran Allah suna hada da gumakansu kuma abinda suka roƙon hisbe shi amma mai sunan wannan ganin sunansa ta lala domin sun roƙi Allah ba irin karantarwar da alƙur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya karantar yadda za a roƙi Allah domin roƙon Allah ana yi ne a tsare ibada ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce addu'a al'ibada ita addu'a ibada ce don sai ya koya maka kuma allah bai barin ba sai da ya ce wai za su alaka ibada وإذا سألك عبادي عني فإني قريب na أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون allah yake gaya wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita wai za su alaka ibadi anni in bayina suka tambaye ka game da ni bayan da Allah ya yarda su bayan Allah fa inni qaribun to ni kusa da ke jara ba shamaki ba wasida Allah ya ce kusa da ke ujibu da'awatar da'i kuma ina amsa kiran wanda ya kira ni idza da'a lokacin da ya kira ni amma ga wani aiki fal yastajibu li su din su amsa mini wal yu'minu bi su yi imani da ni la'allahum yarshudun ta yi su shiryu ashe kenan addu'a da Allah ya yarda da ita shine ka amsa wa Allah karka je kawai ka zauna ka ce Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza sai kuma wata kila daga gun sabo ka tashi kuma gun sabon za ka je kuma aka awata maka aka maka karya aka ce saban shine sababin samun abin da kake nema kamar a ce kai luwaɗi da ya arziki in mutum aka ce luwaɗi ya arziki kasar in kana neman gaba lalle wanda ba shi da basira ka same shi ai ka tsaya a gurin ko a ce mace ta yi maɗigo ta yi arziki an tsokano allah wai a yi arziki da yawa za su yi ba su yi arzikin ba in ka ga wani ya yi arzikin to ta lalani kafin a kama shi watakila yana gab da mutuwa sai kuma ya yi allah ya kare to gaba sai allah ya ke cewa وما يتبع أكثرهم إلا ظنا
na إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون
Allah ya ce wa ma yadda biyu a ƙaruhun mafi yawansu ba sa bai fi ibadatul asnami wajen bautata wa gumaka illa zanna sai dai zato kawai yanki faɗi ko hasashe inna zanna kuma lallai zato layi guni min alhaƙi shay'a baya amfanarwa baya wadatarwa game da gaskiya inna Allah lallai Allah alimu masani ne bima ya bisa abin da suke aikatawa kuma Allah ya nuna mana me shirya ba zato ba kenan a matsayin ka na mutum yaushe za ka bi zato ga alkur'ani a gare ka ga hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama in ya cizgo a ciki shi kenan shirya ce kuma ba wanda ya san shirya sai allah wacce kuma yake so iya da ita in ko bai cizgo ba to kai kafa kafa karbi da abu allah ya samu dace gaba sai allah yake cewa وما كان هذا القرآن أن يفتري من دون الله نعم ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين Allah yana taskiyar littafinsa wanda ya aiko wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama shugaban halitta shugaban annabawa. Allah ya ce wa ma kana hadar Qur'an an muftara ba zai yiwu ba a ce wannan alƙur'anin kaga aka yi min doni lahi wa ba daga Allah ba kaka kuma ya zama yadda alƙur'ani yake walakin sai dai shi alƙur'ani tasdiq gaskatawa ne tasdiqan ladhi bayna yadayhi yana gaskata littattafan da suke gabaninsa ya yarda da taura ya yarda da injila da zabura amma da me za a aiki da alqur'ani wa tafsil alkitabi kuma bayani ne na littafi din filla filla ba gwaranci a cikin alqur'ani to ji har aiwa ko gwaranci mai karantawa ne har amma shi filla filla yake don haka wa tafsirar kitabi da kuma bayani na littafi larai ba fiye kuma shi littafin ba kokonto a cikinsa bin rabin alami daga ubangijin na littafi shi sa kake jinsa baya tsufa duk wani abu da ka gani in ka sa a gaba waka ce menene ana yi ana maimaita saka ta tsufa amma alkur'ani duk lokacin da za a zo sai wani ya karanta wani ya karanta wani zo ya karanta sai ka ji kamar yanzu ake karanta wannan kyauta ce ta Allah baya gundura baya tsufa baya ba a jin an gaji da shi saboda saukakke ne daga ubangijin talakai ba maganar mutum bace ba ta mala'ika bace ba ta annabi bace maganar waye ta Allah ce gaba sai Allah yake cewa أم يقولون افتريه na'am قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين Allah ce amin kuru ma'ana ba ya ƙulu na tarahu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya kage alƙur'ani wannan larabawa kenan waɗanda suke zamanin suka yi zamani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma tsautsayi ya wuta kansu ba su yi imani Allah ya ce ulfato bi suratin mitli to ka ce ku zo da wata sura misalin alkur'ani fil fasaha wajen fasaha wal balaga wajen balaga ala wajen ilkiftura kuma kuma ku kawo akan kun kago fa innakum arabiyyun kuma kuma larabawa ne fasaha wai da kuke masu fasaha mitri kamar yadda nake in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma a ciki wada'u ku kira manista da'atun wanda duk kuke so min dunin la'i wanda ba Allah ba in kuntum sadiqin in kun kasance masu wato masu gaskiya kana ga mutum ya yi waka ko ya rubutu ya kai tsayin mutum amma ba zai iya rubuta sura ɗaya ta alƙur'ani ba hikimarta ba ɗaya ba tsarinta ba ɗaya ba yadda Allah ya ajiye alƙur'ani ba haka ba ba yadda ɗan adam yake shiryawa ne kana ji ka san ba maganar mutum ba ce نعم
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تاويله نعم كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين الله تبارك معنا بحق فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه sun ƙaryata abinda ba su riski iliminsa ba abinda ba san shi ba sai ya karyata haka kawai ولما ياتيهم تاويله تاويله كما الحالي عاقبتsa bata zo ba domin ka karyata a ƙarshe akwai matsala Allah ya ce kazalika kamar haka ne kamar yadda ka ji din nan kadabal ladina min qablihim wayanda suke kafin nan yanzu su karyata rusulahum manzannin su fanzur ka duba kai mai karatu ko wanda kake ji kaifa kana aqibatul zalimin ya karshen azzalimai ya kasance ba daɗi ba shi da kyau ka ji ana ce ba kyau ba kyau ka ji an ce ba kyau ka ci gaba da yi a wajen Allah ba abin da ake cewa ibada wacce Allah ya yarda da ita wanda ake ce masa wato wato aiki mai kyau shine imtisali awamirihi wajtinabi nawahihi sadar da umarnin abin da Allah ya sa da nisantar abin da ya hana wannan kawai shi ne karka ɗauka cewar wani shiga ce ko kuma wani kama ce a babu ya abin da aka sa ka kayi ya abin da aka hana ka ka hannu ina ma abin da aka sa ka za ka yi gwargwadon iyawarka domin Allah ya ce fatakullaha masu da'ata amma abin da Allah ya hana ka duk za ka hannu domin shi hali abu ne wanda sai ka ji aikatawa in wace ka ka shaƙi amma ka je kungiyar wa wa zai ja ka kai ka babu in wace kar ka yi zina to in baka je gurin ta ba wa zai kai ka babu don haka duk abin da ake cewa hani sauƙi ne da shi wajen wato barinsa aiki ne yake da wahala shi yasa za ka yi gwargwado gwargwado gwargwadon ƙarfin imani Allah ka mana bayawa da karbar imani gaba sai Allah yake cewa wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin dama idan al'umma suka haɗu ana wa'azi dole su tsage biyu tunda dama Allah ya ce in an yi wa'azi tamfa'ul mu'mini Allah ka sanya mu a cikin su amin Allah ya ce wa minhum daga cikinsu ma'ana wanda suke zamani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma yu'minu bihi akwai mai imani da shi wani ma lokacin an shaya daga da shi amma Allah ya tabbatar zai imani kamar in su wato Abu Sufyan wanda ya jagoranci yaki nan bangaren gashi ya ja kafurai nan bangaren ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma daga baya musulunta kuma ya kyakkyawar musulunci daga wannan kyauta ce me yasa ake faɗarsa don sarki ne akwai kuma da yawa waɗanda su ba za a faɗe su ba kamar a zo gari ne in an zo gari ko ba a gari ba ne ko wata matsala ce ta abu ko mutuwa ce ta jira ce mutum ɗari sun mutu har da sarki ko a ce ɗari sun mutu har da sai a faɗi wani mai mukami tukar mai mukami shi ne wato a hannu da haka ake yawa kudansa amma akwai da yawa wanda dacin an shaya daga da su amma daga baya kuma sun musulunci Allah ya samu dace da haka Allah ya ce daga cikinsu kuma wato akwai wanda shi ba haka ba ba zai yi imani ba wara buka lallai ubangijinka alam shine mafi sani bil mufsidin ga wanda suke mabarnata wanda yake mai barra Allah ya san shi ta yiwu shi ma bai san kansa kamar yadda Allah ya san shi ba gaba sai Allah ya ke ce wa in kazzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum na'am antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun ana rarashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kana karatu ka samu nutsuwa in ka ji mai wa'azi yana ta hayaniya ya hana kansa sakewa kuma yana wahala da kansa domin sa imani wa yake sawa ne Allah ne yake sawa shi kuma je da alkurani da muke ji dinnan da mutane za zo duk su yi fushi su kiji sai a can gefe aljanu su ji kaga shi kenan kai baka san masu ji ba sai Allah don haka Allah yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa in kadzabuka in sun karyata ka fa qul li amali fa ce ni ina kan aiki na walakum amalukum kuma kuna kan aikin ku antum bari'una ko kun barranta mimma a'malu ga abinda nake aikatawa wa ana ni kuma ina tabbatar muku bari'un ni ma na barranta mimma ta'malun abinda kuke aikatawa ba ni ba shi wannan ta yi kama da lakun dinukun waliyadi addinin kuna gare ku nema addini na yana tare da ni shi na sun sun tsandare ba za su iya barin bauta wato gunki ba saboda za su ga wani sarki ne wani mai kudi ne inda ya fito sai ya yi magana da gunki yana neman kudi ya fito sai samu kudin don haka jawo hankalinsa ya gane sai an sha wahala wani kuma zai ga cewa wato kai da kake cewa kana tare da Allah ke kare makarro sai ga shi bai ganka wato a cikin ni'ima ba shi kuma ya dauka cewa ni'ima din ita ce yardar Allah da ni'ima ce yardar Allah da annabawan Allah su ne suka kowa ne ba haka ba ne ita ni'ima wata aba ce daban Allah yana iya ba da ita a duniya inna Allah yuhibbu duniya ma yuhibbu wa man la yuhibbu Allah yana ba da duniya wanda yake so da wanda baya so mu shaidu ne a Najeriya ƙasar nan ta Najeriya wata ran sai Allah biyo musulmi wata ran ma sai duba wanda baya tsarki sai ya ba shi mai shan giya kuma ya ba shi ƙasar gaba ɗaya to kana nufin da lahira ce za a ba shi ba za a ba shi ba don haka in kai tinƙaro ko ka ji ka nemi wani abu ko ka samu wani abu sai kake tsammanin yadar Allah ce ba a nan yadar Allah take ba ka gan ka kan abin da aka sa ka kana yi salloli lokaci biyar din nan rukunan musulunci rukunan imani kuma duk abin da kake yi din nan kana yin sa ne ba a bisa ihsan ne ihsani shine ikhlasi kana yi ne don Allah ba don mutane wannan in ka ga sai ka gode wa Allah kuma ƙara da mara Allah ya samu dace da ba sai Allah yake cewa wa minhum man yastami'una ilayk afa anta tusmi'u sum'a wa law kanu la yaqilun Allah ce wa minhum daga cikin su man yastami'una ilayk akwai mai sauraron ka kana karanta alqur'ani afa anta tusmi'u sum'a shin zaka iya jiyar da wanda yake kurma walau kanu ya kuru ko da kuma ba su da hankali shi kurma baya jin abin da kuke faɗa kaga wannan matsala ce babba to kuma ba shi da hankali amma ya zuba ma ido Allah ya musanta wasu mutane kamar haka in ana karanta alƙur'ani suna ji ne kamar haɗuwar kano ba sa gane komai wani kuma ana yi yana ji filla-filla yana shiga cikin kirjinsa kyauta ce ta Allah ba ko ba wani zuwa zamani da aka keɓe tun farkon duniya ma'ana tun sanarwar islamin awa har ƙarshen duniya haka yi in Allah ya yi ka mumini haka ke fahimta in Allah ya yi ka mujirmi kai maza irin haka Allah ya kare gaba sai Allah ya ke cewa wani man yanzuru ilayk نعم أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون wancan an mana misali da kurma kuma wanda yake ba shi da hankali to ga wani misali Allah ya ce wa minhum daga cikin su man yanzu ilaika akwai mai zuba ido yana kallon ka afa anta ta hade umiya yanzu za ka iya shige da makaho walau kanu la yubsirun ko da baya gani ma'ana shiryarwa da bambanci da ba da labari ko faɗa wancan kurma ne kana yi yana ji amma ba shi da hankali zai gane ba zai gane ba wannan kuma makaho ne da duk sai kake masa misali kana nuna cewa daga can sai a yi can kana nunawa da hannu amma makaho ne zai iya gane ba ba zai gane kawai ba don haka wani kamar haka yake ana karanta alfahari baya gane komai baya jin komai jama'a kar ku manta da yau mun ce ranar yaushe ne yawa kaga abin ya yi kaɗan ne to ina yan kwamitin ba su ma zo ba to maza ku yi sauri don abe kamata a ci albasa da bakin kuwa Allah ya babu yi inda ya kun zo da shirya ba ta alhamdulillah a gidan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وتابع تابعين لهم بإنسان إلى الدين السلام عليكم يا جماعة المسلمين وعليكم السلام نقول يا الله مكوى مكومي wanda yake tafiyar da rayuwarmu a cikin addinin musulunci ya Allah muna roƙonka ka nuna mana mai kyau a wannan rayuwa tamu kuma nuna mana mai kyau ranar takin kiyama malam muna gabatar da cikakkiyar godiya yadda aka shirya wannan lancin ka ba da shawara ka kuma kira wanda allah ya kaddara za ka kira shugaban majalisar malamai na wannan karamar hukuma malam abubakar muhammad musa malam muna sake gabatar da godiya ta yadda aka goyi bayan a yi wannan lancin aka ba da sanarwa wurare daban-daban kuma ga bayan allah sun shigo cikin masallaci bayan waɗanda muka bi su gidajensu malam anan ma muna sake godiya gaskiyar maganar bin mutane da muka yi gidaje mun je mun ga aya kuma ni personally Allah ya sa abin da ya shafi neman taimako cikin wannan tafiyar ni ne na san tun 1983 ina ciki kuma ni abin da na fi iyawa kenan kudin wani nemowa ce shin na yi ko wani nake tunawa har yanzu ina jin ko kowo da dalili a mata kudin baba ali duk lokacin da ya fi baya ko kowo da dari a mata dai kudin ma kasan abin akwai tsayi akwai kuma wani duk wanda ya je wajensa sai ya ce ka dawo shi ma yana nan alai su malam gaskiya a kowanne ma muka je wajensa da muka ce ga abin da ya kawo mu amma ya yi haƙuri mun zo mun sassafe sai ce wallahi lancin ɗin nan ya gama shiryawa an dai zo an sha gabansa ne amma ya yi niyyar tsayawa alhamma mashin ya ce wallahi an sha gabansa ne kuma ne ce maka gwagwajen iyawarsa to malam kasan kamar ko a waya ko gaba da gaba in mun zo gaban kahe mu ce kira kamar to shi ma mun yi wajen kamar bayan yadda ya karɓe mu da mutunci kuma ya ce lancin ɗin nan za a yi a gabansa kuma ne zuwan allah ya to ni abin da ya ban sha'awa akwai wanda muka je gurin zama yana bacci shugaban jam'iyyar abc sarki mai katako aka ce malam buro ne ya zo ya murje ido ya yi taho yaya na ce taimako ya ce dubu biyar na ce ba zan karfa an a karni ce ina inda yi ne ya ce ba girar fayar a hannu an ce amma akwai allah ya ce to dubu goma abinda yake ɗaure muka yi wuce ban sha'awa ba wani yanzu wani taron mutane da za ka je wani ce ga hina bayan a ce ya yi kaɗan ya ɗara wanzan taron to amma mu allah ya ce ke mu sai mu ce yanzu ce na ba da kaza ya mu ce ƙara sai kuma wallahi ya ƙara to ni wannan abin ina jin daɗinsa malam mutanen nan yi gaba ɗaya ubangiji allah ka musu albarka sauran gurare da suke taimakawa addinin musulunci da ƙarfinsu da hikimarsu duka muna roƙon allah allah ka saka mana da alheri so gaskiyar maganar kamar yadda muka tsara takardar nan takardar bici a hannunmu waɗansu ba mun kira su mun gaya musu sai su turo kudin su ce in sun zo a faɗa ga abin da suka baya yanzu wani na ƙarshe ina zuwa nan sai kira ne dama ni na ba da shawara ce a sa shi mutumin allah ne sarkin fawon jini ya mun irin wannan ya fi ƙirgi yanzu na ya ce na nemi ka ban same ka ba na ce na kashe wayoyin ne ya ce to turo a kawon nan ba ga gudunmawa ta ta naira dubu ishirin dama ba abin ba a gurbi yake ba kuma ba a ƙauye yake ba kuma harkar ma ba wai zunzurutun kuɗi take yi ba a'a wane ne ya yarda zai zo a yi aikin allah da shi iyakar magana to yanzu kusan duk wanda muke sa zuciyar su zo to sun zo su mun raba abin kashi biyu akwai ciblanta ɗaya biyu uku akwai kuma kolantas da kanan har zuwa ƙasa sa'annan akwai waɗanda gaskiya da takaddunsu mun bi mun bi allah bai haɗa mu ba su maɗin sun zo suna abin da da muke so in allah ya yarda shi wannan mashin da aka ce za a saya to in allah ya yarda za a sayi mashin din nan in Allah ya yi akwai wanda muka ce ma ya bada mashin din to bai yanke bada mashin din ba ya zama kuma ya yi tafiya shi ma maganarsa tana zuwa a baya wanda za mu fara kira ya zo bakin daga don gabatar da nasa gudunmawar shine alhaji kamal ibrahim md na umul bayt kamar muna maka muna da ake saka a cikin aiki na addini duk da ƙanƙantar shekaru naka da kuma kuɗi da allah yake baka da ya kamata inda ba addini duk kare na mu amma duk da haka kana ba mu mutunci kuma baka yadda mun kure ka ba don haka kamar yanzu shi ne a kan layi malam kamar na ƙasa ba kamar gama da kuriya a wajensa kamar allah ƙara albarka na بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم Wabar, assalamu alaikum ya jama'atu musulmi.
wa alaikum salam Wani godiya ga Allah da salatu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaisuwa kuma da addinin musulmi ke tare da ku. To alal hakika ina matukar farin ciki dangane da wannan gayyata da aka mu dan gabatar da lancin don saya wa shi alarma masu kuma su malam kuma sun je sun same ni kuma na musu alƙawarin insha Allah da ni za a yi rancin din kuma a rama ni ma kaina na kaina sa masa mata da